ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا عطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تعفو سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا في الياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
ومنها محبته لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو بسببه بسببه من آل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار وعداوة من عاداهم وبغض من أبغضه وسبه ومن أحب شيئا أحب من يحبه وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين اللهم إني أحبهما فأحبهم
ومنها daga cikin alamomin san annabi sallallahu alaihi wasallama shine mahabbatuhu liman ahabban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mutum ya dinga san wanda iso annabi alaihi salam wa man huwa bi sababihi da kuma wanda saboda annabi alaihi salatu wasallam zai so shi min ali baitihi daga iyalan gidan annabi alaihi salatu wassalam wa sahabatihi daga sahabbansa minal muhajiri na wala ansari daga masu hijira da kuma mutanen madina mutum ya je yana son su saboda annabi alaihissalam irin abu dangantakarsu da annabi alaihissalam da irin gudunmawar da suka ba annabi alaihissalam da soyayya da suka yi annabi alaihissalam to mutum shi ma ya je yana son su saboda san babun annabi alaihissalam ya so su wa adawatu man adahu da kuma gaba da wanda ya gaba da su babu gudu man abu gadahum da kuma kiyayya ga wanda ya ki su wa sabbahum kuma ya zage su duk a haƙe shi wa man ahabba shay'an wanda ya so wani abu to ahabba man yuhibbu zai so abin da wannan yake so tunda na ba dai yana son sahabban nan yana son iyalin irwanu la alaihi yana son iyalin gidansa to ba makawa dole duk wanda ke son annabi alaihi sai ya so waɗannan ko karkala sallallahu alaihi wa sallama fil hasan wal husayn manzala mai tsira da mancin Allah ya faɗa a cikin sha'anin sayyidina al-hasanu da sayyidina al-husayn yace Allahumma inni uhibbuhuma ya ubangiji ni ina son su fa ahibbahuma na roƙe ka kaso su
wa fi riwayati hasan Allahumma inni uhibbuhu
a wata rawaya kuma a cikin al'asan kawai ya faɗa isalamai ni uhibbuhu ya ubangiji ni ina san sa fa ahibba man yuhibbuhu na roƙe ka kaso wanda yake san sa
qala man ahabba ma faqad ahabbani man ahabbani faqad ahabba Allah man ahabbani ma faqad ahabbani man ahabbani
waƙala kuma ya faɗa alaihi salam ya ce man ahabbahuma wanda ya so su su biyun da alhassan da alhussein radiyallahu anhuma faƙar ahabbani haƙiƙa ya so ni wa man ahabbani wanda ya so ni faƙar ahabballaha haƙiƙa ya so Allah wa man abgadahuma wanda ya ƙi su faƙar abgadani ya ƙi ni wa man abgada ni wanda ya ƙi ni faƙar abgada Allah to ya ƙi Allah Allah kiyaye mu insha Allah samu cikin masu san sa ga cikin
wa qala Allah Allah fi fi ashabi la tattakhizuhu qardan bi wa man ahabbahu bi bi ahabbahu wa man aswalahu bi aswalahu wa man azahu faqad azani ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يحكره
وقال وقال wani gurin kuma annabi alaihi ya faɗa cikin sa'anin sahabbai yace Allah Allah fi ashabi na hada ku da girman Allah na hada ku da girman Allah a cikin sha'anin sahabbai na la tattakizuhum garadan ba'di ka ku rike su karan bara a bayana da sharar da aka ɗebo a zuba musu duk wani aibi a nema a ɗora musu duk wata abu da mara kyau a dinga zuwa ana sa musu kuma wace dinga sa ido a kansu banda nemo lahani da wata ke wani abu da kuskure shi kawai mutum zai dinga annabi alci na hada ku da girman Allah kar ku wa sabai na haka a bayana faman ahabbahu wanda dai ya so su fa bi hubbi ahabbahu saboda soyayya ta iso su saboda suna da nagantaka da ina son su suna sona to kaunarsa da ni ita ce zai sa za ta sa ya kaunace su waman abgadahum wanda kuma ya ki su to ma ya fake da agana yake fabibu gude abu ga kina ne ya sake kinsu kaga ma ya fake da agana kenan wa man az Allah kiyaye wa man azahum wanda ya cutatar da su faqad azani haqiqa cutatar da ni wa man azani wanda ya cutatar da ni faqad azallaha to Allah yayi wa wa man azallaha wanda ya ubangiji kuwa wannan irin abin da ake ta cutatarwa wato kinaya ce cewa ya yi abin da Allah baya so kenan shi ne ma'ana cutatarwa yushiku an yi a kuzo ya kusata ya yi kamar abu ne mai gaggawa a kusa-kusa ubangiji zai kama shi kama shi zai bai fiya daga kafa ga mutane da suke taba annabi alaihi ko sabansa ba yanzu nan Allah baya fara nan da nan gomba yake yawaita juyar sai dai kawai kafin ya juyar din ma da wanda ya yi musu to Allah zai in ya kau da kansa duk ran da ya juyo to babu a alam inda zai karɓi mutum wala sama wala ƙasa wala duniya wala lahira sai dai bai juyo shi din ba eh Allah ya kiyaye mu
قال في فاطمة رضي الله عنها إنها بدعة مني تبدعني ما أجبرها وقال في فاطمة ya faɗa a cikin sha'anin na Fadima radiyallahu anha yace annaha bid'atun minni ita tsoka ce a jikina yugudhibuni ma agdabaha abinda ya fusata ta ni ma shi ke fusata ni haka ya faɗa amma sanadi sai na Ali ne radiyallahu anhu zai aure yar Abu Jahal sai ta zo ta same shi ta ce jama'arka suna cewa kai baka kushi saboda 'ya'yanka don abin da aka yi musu a gidan miji kawai da kai kake baka kula baka yi kana kara to yau ga mai gidana zai aure ya abuja tana faɗa ka kawai sai ya tashi sai hau mimbari ya yi jawabi a laisa to a nan ne ya faɗi wannan ya ce na habi da atumin ne gudubu ne ma a gudaba ban yadda a haɗa kishi tsakanin ‘yar nabiyun lahi da aduwun lahi ba in ku an ce za haka to sai a arbu da tawa ‘yar suna da ce ina magana babu ita wadda na bar wancan auna shi ne ya tsaya a kanta na aisha radiyallahu anha to wannan ɗin kuma sai ƙa'idoji na fiƙihu kuma suka shigo wannan abin da annabi alaihi ya ce ba za a haɗa kishi tsakanin ‘yar annabin Allah sallallahu Alaihi da kuma ‘yar aduwalahi mukiyin Allah ba Abu Jahal, to daga nan malamai suka ce babu yadda za a yi mutum ya haɗa kishi tsakanin ‘ya musulma matarsa da kuma ce ba musulma ba. Musulunci ya yarda musulmi zai iya auren ahalin kitabi, Yahudu ko Nasara mace zai iya aurenta. Amma suka ce saboda wannan hadisin, to in ku zai aura shi ya zama gauro ba shi da wata matar. dan ba zai hada tauhidi Allahu wahdahu la sharika lahu ba da kuma wanda yake cewa inna laha salisu salasa banda wannan wanda yake da salut trinity Allah uwa Allah uba Allah da to ba za a dauko ta a hada ta wacce take ce Allah ɗaya yake wahdahu la sharika lahu ma kudirin ta haka yake wacce ma kudirin ta haka yake ba ba dama a hada shi kishi tunda annaba sai ya faɗi wancan haka kalmar shahada ta tauhidi ba za ta taɓa haɗuwa guri ɗaya ƙarƙashin mutum ɗaya da kuma waccan kalmar da take da wato lahani wacce ba ta shahada ba ita ta haɗa ta yi wa Allah kishiya ta yi wa Allah ɗa ta yi wa Allah mace da sauransu to nan ba za a haɗa su ba ita ce ka'idar fito da ta fito daga wannan
وقال عائشة في أسامة ابن زيد أحبيه فإني أحبه وقال لعائشة يا فدان انا عائشة رضي الله عنها في أسامة a cikin sha'anin Usama dan Zaid radiyallahu anhuma wana daga cikin abubuwan da Annabi Alaihi faɗa kafin ya bar duniya na nuna cewa zai tafi amma a bayansa ga abin da yake so to shine wannan yana nuna mata Usama dan Zaid ya taba zuwa ya da daga tafiya da izona na Aisha da Jiram ne sallama za ta tare shi ta masa wani abu sai annabi ce da ita bari ni zan masa ina san sa sai ya ce ki so shi ni ina san sa ma'ana a baya na ki rike shi sosai ina kaunar sa to ba jadewa ko annabi alaihi salam ya saka ce na cikin abubuwan da annabi yake faɗa wanda za su faru nan gaba to kuma suka faru ya yi mata ishara a kan wannan ina son sa ki so shi
ala ayatul imani hubbi ansari wa ayatul nifaqi bughduhu kuma ya faɗa ya ce ayatul imani alamar imani hubbul ansari san mutanen madina saboda san da suka yi wa annabi alaihi salam da irin taimakon da suka yi da irin abin da annaba alaihissalam ya musu na fifitawa hatta lokacin da aka je aka yaƙi nan na hunaini an samu dukiya mai yawa raƙumi wanda aka ribato ya kai dubu bakwai tinkiya da akuya ta kai dubu ashirin da ɗaya ga kuɗi da annaba alaihissalam ya tashi ya ba a ƙara ibn habis raƙumi ɗari safwan ibn umayya ya ba shi raƙumi ɗari ya sake kara masa ɗari ya sake kara masa ɗari sai da ya rabar da dubu bakwai ɗin nan kaf amma bai ba mutanen madina ba ya rabar da tumaki da wake kaf bai ba mutanen madina ba ya rabar da kuɗin gaba ɗaya bai wasu ba shi kenan sai waɗansu suka fara ɗan maganganu haka cewa ga shi an samu abu amma bai ba kowa ba sai ya ji ya sai da aka koma madina sai ya ce maɗa a gonar wani aka je wata gona an tara itace mai yawa sai ya hau kai ya zauna ya ce kawai da ya tuba kayan yakinsa haka za ku zo suka zo suka taru sai ce na ji maganganu da ake yi ya ce mutan maka sun kore ni haka ne kuma kun karɓe ni mutan maka sun ƙi ni ko kuma kun so ni fitan maka sun kware mun baya ko kuma kun mara mun baya yace na tabbata kun mun haka sai ce ma na san da dukkanin ku kiraran wuta ne ni na tsira ni na tsira duk sai suka ce alaminnatu lillahi wal rasuli in akwai wanda ya cancanta ya gori to Allah da manzansa ne za su mana ko abin da za mu ga wa Allah mun masa sai kuka to shine sai ya ce ba dan hijira ba da ni ma ansari ne shi lau salakan nasu wadiyan wa shiban la salaktu wadiyal ansari in ji hanya ta haɗi biyu mutan madina suka bi wannan sauran mutane suka bi wannan to ta mutanen madina zambi shi allahumma arhamil ansara wa abuna al ansari wa abuna abuna il ansar to sai suka dinga kuka to aka to mutanen da annabi alsai irin wayannan to wanda yake son sa alamar imani ce wanda kuma yake kin su shine alamar munafiki munafiki ne akwai mutumin da ya alkawari cewa duk inda ya ga mutumin Madina sai masa hidima iya iya wasu in sun hada hasiran da suka rabu ba dan kowa ba sai saboda sinar Anas radiyallahu anhu wafiyarsa ta dauke shi ta ba annabi shi alaihi salam yawa annabi alaihi salam hidima shekara goma wannan abin da ya ce mutan madina kowannen su ya cancanta duk inda musulmi ya gan sai musu hidima saboda musu ban gajiya da kuma godiya akan abin da suka yi wa annabi alaihi salamu zuwan sa madina wannan da dai
وفي حديث ابن عمر من أحب العرب فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فبحبه أبغضهم فبالحقيقة من أحب شيئا أحب كل شيء يحبه sai ya ce bi hadisi ibn umar radiyallahu anhuma yanzu a cikin hadisi Allah dan umar Allah ya kare da a gare su ya ce man ahabba araba wanda ya so larabawa fa bihu bi ahabbahu saboda ni ya so su wa man abgadahum wanda ya ki laraba fa bihu gudi abgadahum saboda kina ne yake kin su haka ce jinsin larabawan ake nufi larabawa da irin yanayin jikinsu da harshen da suke magana da shi amma ba a ɗabi'u ba Eh, ba larabin a dunkule saboda su ne jinsin annaba da sun da ya fito sannan ga su harshensu da shi annaba da suke magana shi sa ka duba musulunci ba za ka iya gane shi ba sai da harshen larabci saboda shi ne harshen da ƙur'ani ya sauka ba za ka gane ƙur'ani ba sai da shi shi ne harshen da annabi alaihi salatu wasallam yake magana sannan as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansari da larabawa saboda haka ba wata hanya da zaka iya samun abu gar da gar ka ganshi tartar sai da wannan harshen saboda haka san su a dunkula a mazaunin su na larabawa to sau ne na annabi sun saboda kabilar su ce kin su kuma kin annabi ne Allah samu sauran halaye da kuma ake marasa kyau na yau wannan ba ruwan mutum shi yasa mutum ya tashi zai wani suka to ba dama ya ce larabawa in ya ce larabawa ya shiru to ya shigar da annabi alaihissalam sai dai larabawan zamani da abu kaza da abu kaza da abu kaza ba haka ya kamata su ba shi ma kar mutum ya zurfafa ya je ya taba wa kansa ya kansa matsala sai ce bil haqiqati man ahabba shay'an ahabba kullu shay'in yubu haqiqa wanda dai ya so abu zai so duk abin da yake so لذة السلف حتى في المباحات وشهوات النفس yace wannan ita ce sira ɗabi'a da halaye ta assalam marigaya managarta sabai da tabi'una rawanullahi alaihim hatta fil mubahati har a cikin abubuwan da suke na halak wato na rayuwar yau da gobe kamar abin ci da abin sha kuma a ce su kunun zaƙi su kula murje irin su tsimi irin su dambu irin su wasa-wasa irin su ɗan gauda irin su tubani misali kaga su ne mubahat shahawatan nafsu kuma a ce akwai nau'in turare da wani irin ɗinki da wani irin launin tufafi da makamantansu to irin wa'annan hatta a wannan to su suna duba na annabi sai sai su so abu saboda annabi yana son wannan alaihi salam
وقد قال أنس حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع السباع من روان إلى الكسة وما زلت زلت السباع من يوم يومئذ إذن yawa ya ce wa karkala anasun radiyallahu anhu anas ala kare da a gare shi ya faɗa ya ce hinar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabba'u duba'a ya ga annabi yana bin gudaji na kabewa min hawalayil kasata cikin kwan a cikin akushi ina ci inda ya ga a cikin misalin miyar ya ga gudan kabewa sai ya ɗauko ici ya ce tun daga ran da na gana wannan sai na bana san komai kamata da an yi masa miya sai dinga sa hannu yana ɗauko ta yana sa hannu yana ɗauko ta suna santa sosai ya sa mun gode wa Allah kuma Allah ya saka mutanen Madina da alheri akwai miya wacce annaba sai ke so yana da kau da kai alayhi salam in aka yi ba ruwansa da ya tambayi abinci in an kaya karamu a kaba shi ke amma in aka ce ana miya ta yi kaɗi a gidan tambaya yake an gama in an jima zai tambaya an gama har sai an gama sai a zuba masa sai ya sha wata rana akwai yaro karami ya shigo sunansa amuru sai gan shi yana suɗe hannu sai ce yaya sai daga gida yake me kai sai ce me ya gadi ne sha ce ta zauna kai addu'a shi yasa duk wanda ya sha ta koyo da abin da ya roki Allah sai ya amsa masa annabi yana son ta miyar gidansa ce alaihi salatu ya gadi to dama ita ma da ya gadi din ake kamar irin gudan kabewa take irin wannan ta yanzu melody din nan da ake faɗa shigen irin ta ce to da ita ake yin miyar da naman rago ake haɗa ta a yi a sa mata ta ji citta ta mutan madina ce wannan haka suke yin ta to muka je yanzu ikon Allah sai su yi wa mana ita haka kawo mana mu ce to mun gode Allah da mutanen madina suka yi mana miyar da annabi alsaifu so aka girmama mu so haka wani muka je tunda muka samu wasu mu sa a ita mu ta kanmu sai ta amfani da ita a sha kowa ita wannan dama an yi ta babu ya zubarwa ha ina za a wanke ta zuba ta a shara ai adana ta ke sai da kwan uku hudu mutum yana dan diwa yana dan dumamawa da safe ana sha ana addu'a saboda abu ne annabi alsaifu ke son sa sannan akwai ƙasa ƙasa ita ma shi ma na santa alaihissalam to ita kuma ƙasa ɗin ne suna ce ta gassa da irin galgaliya shi kuma irin kamar gurji yake amma yana da ɗan tsawo yakan kai kamar kusan tsawon zunguru haka ba shi da kauri kamar yadda gurji yake amma shi na da tauri mutanen yau ba sa son abu mai tauri wannan da muke ci na yanzu gurjin nan irin na kasashen laraba mai siri sirin nan irin na kasar sham ne yana da laushi shi annabi ba irin su yake ci ba alaihissalam shi wanda yake ci tauri ne da shi yana da dan garas garas hakan nan har anan suna sana samun irin sa amma yanzu zai ci alaihissalam da dabino yake cin wannan alaihissalatu wassalam shi ko mutumin yau ka kalli ɗabi'arsa ta ragwanta da san abu lubus-lubus mutane yau wasa san cinsa in ka ga mutum ya ci wannan sai dai in ya fahimci annabi alisa yana san sa yana ci sai ya ci dan wannan amma dan irin ci na jin daɗi da miƙe kafa da sakewa mutane ba su amfani za ba shi da yawa yanzu ko a ƙasashen laraban babu sai jefi jefi ake samun sa ƙasa to yana cin wannan alaihissalam to shi sai na asan abin anas radiyallahu anhu ya ce tun da na ga annabi ali suna bin cikin akushi na daukan gudan kabewa kuma zirtu hibbu duba'a ban gushe ba ina santa min yau ma izin tun daga wannan ranar sai je yana santa shi ke to haka suke duk abin da sai ga annabi ali yana so to sun fi son sa ko a cikin mubahati ne da kuma shahawatin nafsi
وهذا حسن بن علي وعبد الله بن عباس وابن جعفر أتوا سلمى وسألوها أن تصنع لهم طعاما مما كان يشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يوه سكتشي وهذا الحسن بن علي سين الحسن بن سينا علي رضي الله عنهما وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهما duk 'yan gida eh manya-manya kenan sai a tau salma sai ka je gurin salma ita barariyar na na safiya ce radiyallahu anha mai ɗaki annabi alaihissalam tana da cin wanda suka haɗa na na faɗi ma da jama'a a cikin likafanin ta lokacin ta rasu to hakikan take ta ne wa annabi sai hidima ita ce take kula da mai ɗakinsa don barariyar ta ce to so da sun san matsayinta zamanta gidan annaba sau da irin abincin da ake masa wa sa'aluha suka roƙe ta an ta sana lahum da'ama ta yi musu abinci mai man kane ujibu rasulullahi sallallahu wanda yake burge annabi alaihi annabi yake san sa kamar irin wannan mire gadin din to sai su je su ce ta musu sai ta kuma sai ta musu
كان ابن ورم يلبس النعال السبتية
يسبق بالسهرة
إزرع النبي صلى الله عليه وسلم يفعل معه ذلك ya ce ga abdullahi dan umar yalbasan ne ala sabtiya yana sanya takalman sambatsai shine ne ala sabtiya sambatsai wanda aka fatar ta saniya ce aka jeme ta da wannan wannan gabaruwa ƙarzu haka jibito da shi ake yi wannan sambatse dai da muka sani to annaba dai na sa sambatse alayhi salatu wasallam tabla dan Umar tun da ya ga wannan to shi ma sai yake sa sambatse din saboda koyi da annabi sai yadda annabi alayhi yana son wannan to sai zama da shi ma yana son sambata kalmi sambatse waye su bugu yana tiri bisufra da abun tiri wato kai a samar da abu wanda za a za a jika shi a rina shi sai a dan shashafa aka kamar yadda ake amfani da da lalle a kwaba a sato yana yi tun da ya ga annabi alaihi salam wannan shi ma sai yake yi sai idza annabi sallallahu alaihi wasallam hawa zalik yayin da ya ga annabi alaihi yana kwatankwacin wannan subga din to shi ma sai yake wannan an kafa dalili cewa akan da abun da yake na yau da gobe na rayuwa muddar sun ga annabi alaihi yana yi to sai su raja'a shi suke so abinda zuciya take sha'awa sai ga wannan suke dauka su ma su ne mudda sun ga ne alayhi salatu wassalam to da haka shi wannan annabi alaihi salatu abinda yake shi ake kokarin ayi kalman nan da ya faɗa iktida'u bihi din nan farko dole shan ruwa yanda yake sha alaihi salatu ya kamata mu sha wajen cin abinci yanda yake ci da hannun dama yanzu mutane suna ganin cin abinci na ba dole bane sai mutum yayi abin da ya ga dama to cin abinci da hannun dama yake alisa in na sha ne da dama yake rikewa yasa to in zamu ci abinci mu ci da dama in zamu sha fura ko kunu ko koko sai mu sha da hannun dama sannan an gama a siɗe hannu in za a ci a yi basmala a kuma sa hannun dama kuma wace ci iya gabansa ya ci iya gabansa kuma ya damaita ake in ku hango wani abu daga wani guri ko kai kaɗai ne mai abincin ka hango wani abu kana so ka ci ba ka ɗauko shi a can ka ci ba sai dai ka ɗauko shi ka dawo da shi gabanka ka ajiye ya zauna cikin kwanan sannan ka ɗauka to haka ake yi sannan abu na datsa ne sai ka damaita idan aka kawo maka shinkafa a kwano aka kawo miya a kwano aka maka faranti da cokali za ka ɗiba ko tuwo to ba za ka saka tuwon ko shinkafar a nan hagu ba kwanan da za ka farantin za ka zuwa ka sashi a hagu ba sai dai ka saka tuwon ko shinkafar ko doyar ko wani abu a dama wannan shi kuma ka sa shi daga tsakiya shi zama da ta dama za ka dinga ɗauka kana zubawa kana zuba ka gama zubawa ka janye ka ɗauko kwanan miyar shi ma ka ajiye shi daga nan ka ɗauko kana zuba na shi ne damaitawa in mutum bai yi wannan ba to ba koyi da annaba su bai san yadda ake ba sai ka yi wannan tukunna sannan da kuma idan an zo ana yin abu akwai mutane a kewaye in ka fara amfani da abu to ba za kowaye a hagu ba za ka fara ba shi ba sai dai ka ba wani komin kankantarsa shi za ka fara bawa sannan ka zaga ka zaga har ka zo in kwa kana ganin girman wani za ka fara bashi to sai dai ka nemi izinin wannan da yake daman ka ce ga abu kaza ka yadda in fara bawa ne wannan suna ce ta annabi alaihissalam domin akwai lokacin da ya sha ruwa alaihissalam ga sai na abubakar da jira a hagu ga sai na abulai bin abbasin a dama kuma yaro ne shi a lokacin yana da karancin shekaru radiyallahu anhu shi kuma sai na abubakar yana nan ga kuma sai na abubakar matsayinsa wanda hassani ya ce kullu hibbi rasulillahi kar alimu min albariyyati lam ya'dil bihi rajula duk ɗan gida da sai na ali radiyallahu anhu da fadima radiyallahu anha da alhassan radiyallahu anhu da alhusaini radiyallahu anhu da zaid radiyallahu anhu da usama ibn zaid shine hibbu rasulillah dukkanin su sun sa ba mai musu cewa annabi su bai taba da sana abubakar da wani ba da ya faɗa ka annabi ce sadaqata ya hassan kullu hibbi rasulillahi kad alimu min albariyati lam ya'jil bihi rajula to gashi a hagu sai annabi alaihi sai abba abdullahi gashi na sha kuma kai ne a dama ga abokar a hagu yaya sai sai sai ba zan taba fifita wani akan wannan gurin bakin da ka sha an sa ba zan bar wani ba dole ne za a bawa sai annabi alaihi wasallam saboda shi ma kaunar ce ta sa yana ganin abinda annabi faɗawa ya saba kisa so yake shi ma ba zai amfana da wannan sai ya masa to wannan shi ake ta kokari kuma za ga sahabbai ruwanullahi alaihim duk randa annabi alaihi suke dakin Aisha rana kwananta to gidansa cike yake da hasafi wannan ya aiko da kaza wannan ya aiko dan an san ranar da annabi alaihi farin ciki ne sosai to sai a kara masa farin cikin dan a samu shiga a gurin sa in an kawo ranar Aisha ce za ta ji dadi a takawa wannan ya kawo zuma wannan ya kawo ya kawo ya kawo madara wannan ya kawo abu iri kaza wannan ya kawo nama karfata gashashiya duk ai to saboda yana jin daɗi wannan rana sai a ta faranta masa domin a samu ya so mutum eh assalamu alaikum
منها بذل من أقبلتها ورسوله ومؤاداة من آداه ومجانبة من خلف سنته خلف سنته في دينه واستحسانه وكل أمر يخالف شريعته قال الله تعالى لا تجيب أمم يؤمنون بالله والآخر يوادون من عاد الله ورسوله ومنها daga cikin soyayyar annabi alaihi alamar ta shine bugudu man abgadallah in wanda yake Allah wa rasulahu kuma yake manzon Allah sallama wa mu'adat da gaba ga da man adahu wanda ya gaba da Allah da manzon Allah sallama wa mujanabatu man khalafa sunnatahu da ne santar wanda isa fa sunnar annabi alaihi salam wabta da fi dini ya kirkiro wani abacin addini ya dangana masa wasu su kaluhu kulla amrin yukhalifu shari'atahu kuma ya dinga jin nauyi da damuwa ga dukkan abin da ya saba shari'ar annabi alaihi in ya ganshi sai ji zuciyarsa ba ta so hankalinsa ba zai kwanta da wani ko ba zai iya hana ba ba zai so ba to yana daga cikin san annabi alaihi salam qala ta'ala Allah madauki sarki ce la tajidu qauman ba za ka samu mutane ba yomi nuna billahi wal yawmil akhir sun ba da suka ba da gaskiya da Allah da ranar lahira yawa duna man haddallaha wa rasulahu su nuna kaunarsa ga wanda ya kauce wa Allah da manzansa ya saba wa Allah da manzansa ya bijire to ba sa neman sa ba sa san sa walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum sallace ulaika katuba fi qulubihimul imana وأيدهم بروح منه سيتي ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها سيتي رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله سلا إن حزب الله هم المفلحون تاسو كني أبدا lokacin da abu ya rikice da badar ta taso sai na abubakar da tilamu ya ga ana ta mubaraza sai ɗansa ya fito sai ma sai fito har sai na barin kashe shi sai na ce matti ina bi hayati sai ba ina son in zauna da kai komo to aka fara wannan mubarazoji sai na umar sai ce kai mu aika wa duniya sako duk wanda baya san Allah da manzo Allah sallallahu alaihi koya muke da shi mu nuna duniya ba ma kaunarsa kowa ya rabu da bare yanzu a wannan badar din ine mu na kusa da shi wanda yafi kowa tun da ya fito zai yaki annabi mu kashe su sai duba dan uwan mahaifiyarsa tun ya aika da shi lahira ce mu ga duniya sako wanda duk baya san bawan Allah na to ba ma kaunarsa wanda duk zamu so shi sai wanda yake san sa Abu Ubaida ibn Jarrahi ya yi shiga da sulke sai mutum ya zo ya sha kansa sai ya kauce sha dan da yazo dake kansa kare sai tarwatsa kansa da aka duba sai ga wanda ya haife shi to shine Allah ya saukar da wannan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum kage haka iwa dan mahaifinsa aw abna'ahum shi na Abubakar dan sa ne aw ishwanahum aw ashiratan dan uwan mahaifinsa na Umar haka yi masa ulaika tawfi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu to shi ne san annaba na gaskiya zai wanda duk ya kowace irin dangantaka kuke da mutum muddar ya nuna ba ya kaunar Allah da manzo Allah to ce ka yanke ta ba kai ba shi
هؤلاء أصحاب صلى الله عليه وسلم قد قتلوا أحباءهم قاتلوا آباءهم وأبناءهم في ذاته yace haulai ashabuhu sallallahu alaihi wasallam waɗannan sabansa ne mai tsira da mancin Allah karkatalu ahibba'u suka kashe masoyansu wa qatalu aba'ahum suka yaki mahaifansu wa abna'ahum da ƴaƴansu fi maradatihi domin samun yardar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
وقال له عبد الله بن عبد الله بن أبي لو شئت لأتيتك برأته يعني أباه Eh, haka kalahu abdullahi ibn abdullahi ibn ubayy wallahi dan abdullahi dan ubayy shine ra'asul munafiqina wallahi dan salula kenan إيه.
an tafi yaƙi muraisi'u to da aka je wallahi sai ya- aka zo ɗiban ruwa a rijiya to akwai jahajahu shi hadimin sai na umar ne rajar ya ɗauke shi ƙodago yana kula masa da raƙumansa da duk abin da ya tafi da su gurin yaƙi ya ɗauke shi na biya to ansaru su ma mutanen madina suna da wani nasu wanda sunansu ya kwanta mu aka je gurin ɗiban ruwa sai ɗan takaddama tsakanin jahajahu da wannan sai ta fara sai aka zo a kashe wutar ya za ku yi haka da ku dukkan ku yara ne ko dago aka ɗauko ku ina ku ina wata rigima to shi ɗan salula sai amfani da wanda yana kullace da annabi alaihi salam da kullace da musulunci sai ce mun ba su guri sun zo sun zauna shine za su yi mana haka ni ina ba da umarni in aka koma gida kowa ya kori bakon da yake gidansa kuma kowa ya riƙe hannunsa a daina ba su kuɗi a daina ba su abinci shi na Allah ke kurin da in la in raja'ana ila al-madinati la yurjana la azmin har azalla kuma ya la tunfiqu ala man inda rasul hatta yanfadu sallallahu alaihi wa sallam kaza inna samawati wal ardi walakin al-munafiqina la yafqahuna to wannan kalmar da yace yurjana la azmin har azalla sai da aka dawo za a shiga madina sai dan ya zara kansa kali ya koma gefe daya da mahaifin ya zo sai ya kansa sai kashe shi dan mahaifin ya koma a guje sai ya tafi gurin annabi sai ce ga abdullahi nan zai kashe ni sai ce me aka yi sai ce wannan kalmar da ya faɗa maka yau in ya shiga madina sai dai kai ka bashi izini shi zai shiga a wulakance ba kai ba sai sai da annaba sai ce nemar izini ya shiga ce to shiga ɗansa ya ce kashe shi amin sau shi tala'a ta yi tuka bi ra'asi zo maka da kansa Mhm.
ونهى أن يدب القرآن الذي أتى به صلى الله عليه وسلم Suna ga- عليه وهكذا وتخلف به حتى كانت عائشة رضي الله عنه Aha.
عنها كان كان خلقه القرآن وحبه القرآن تلاوته والأمر به وتحمله تفهمه.
وحب السنة ويقف عند وجودها
Suna ga ce kama mu tsaya yau a nan ko? Mm, amma sai mu karasa wa min ha an yuhibbal qur'an da cin alamar san annabi alaihi salamu shine mutum je yana san alqur'ani allazi atabihi wanda annabi alaihi salamu ya zo da shi ai da wanda ka ji ana karanta alqur'ani dadi zai kama ka farkon abin da zaka fara lura da shi alqur'ani zaka gane rubon amana da annabi alaihi salamu yayi an saukar da shi ala sab'ati ahrufi kaga qira'a ce so jibril kawai zai sauka kuma zai karanta annabi alaihi salam amma kaga gashi kaga huzali da ya rubuta littafi fil qira'atil ashr wal arba'ina za'ida alaiha malami ɗaya sai da ya fitar da qira'a 50 kuma a koyarwa ɗaya da annabi alaihi salam duk inda yake alaihi salam da marubuta ana saukar qur'anin zai sa a rubuta kuma a karanta ya jin akwai sakda sai ya yara duk wanda ya musulunta sai a je a kai masa qur'ani je a koya masa qur'ani ya kula da alqur'ani dare da rana yanda karatun yake da tsora shi da jera shi yanda suka karba a nan usuwa na tusarir a cikin rauda a nan yake haddatar da su a samu gogaggu aka sami irin su ubay dan ka'ab radiyallahu anhu su Khalid ibn al-Walid su Abdullah ibn Sa'id su Zaid ibn Sabit radiyallahu anhu duk suka goge aka samu gwanaye na alƙur'ani to yanda Qur'anin nan yake a haddace shi haka tar tar tar tar tar tar tar daga bakara hada shi ko ina da rubutunsa ba karamar amana aka rike har ya zauna a tsakanin mutane ba to wannan zai nuna mutum irin yadda annabi alaihissalam ya so qur'ani da kuma irin yadda yake amana da yadda ya karantar da al'umma wannan littafi mai tsarki to shine yace allazi atabihi wanda yazo da shi wahada bihi kuma ya shiryar da shi wahata da kuma ya shirye da shi qur'ani yake masa jagora alayhi salatu ta khallaka bihi ya kuma siffanta da sifofin alqur'ani hatta qalar aisha radhiyallahu anha hana na aisha la kare da a gare suke cewa kana khuluquhul qur'ana tabi'un dabi'un annabi alayhi salatu gaba ɗaya qur'ani ne in ka ganshi qur'ani yake tafiya ko ba abin da yake saba alqur'ani abin da yake so shi ke ne qur'ani shi kenan sai ce hubbuhu lil qur'ani kuma san mutum ga alƙur'ani alamar san ka alƙur'ani shine tilawatuhu karanta shi amma ba iya karantawar ba sai ce wal amalu bihi da kuma aiki da shi wa tafahumuhu da kuma kokarin fahimtar sa ya fahimce shi mu ce karanta qur'ani ya kuma fahimci qur'ani sanawai hibbu sunnatahu mutum ya zama yana son sunnar annabi a rasu wakifu inda hududiha ya tsaya kan iyakokinta inda ta tsaye da shi ya tsaya in yi kaza yi bari kaza mutum ya bari to ina ga sai mu ku bar shi haka ko in tashi goban Allah ka sai mu sake tashi daga an yi hibbar qur'ana da zai ata bihi Arab